إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma wa da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun da aka saba to wanda muka saba wajen shekara ɗaya biyu shine siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karatu na ƙarshe mun ƙare da ga hajji ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ban kwana kuma da rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duban shawara daga ɗan uwa an ɗauki an sa sabon littafi wanda littafin da ake kira al'ubudiyya sunan littafi littafi ne na ibn taymiya yawwa ibn taymiya suna ne dai wanda ya shahara daga cikin manya-manyan malamai na addinin musulunci wanda zaka tunanin kamar yanzu ma yana rayu ci kuma tsankanin ma da shi a kaɗan shekara ta kai 800 da wani abu amma littattafan shi zai ɗauki kamar yanzu ne ya rubuta al'ubudiyya littahi ne wanda yake bayani akan tauhidi wanda tauhidi shine a azamu ma amara Allah bihi kololuwa abinda Allah umarni a yi cikin Allah abubuwan da Allah ya jero a yi kaza a yi kaza a yi kaza to na kololuwa shine tauhidi babu kamar shi wa'azan ma naha anhu ashir a cikin ƙololuwa abinda Allah ya haramta ka ayi kaza ka ayi kaza shirka ita ce ƙarshe ita ce sama ita ce a kimma to ganin mahimmancin tauhidi da sanin cewa wannan kalma ta tauhidi la ilaha illallah ta rinjayi komi da yake kai kawo a nan duniya ganin girman wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da da sama da ƙasa da duk abin da yake cikin sama da ƙasa sama da ƙasa sammai guda bakwai da abin da yake cikinsu da ƙasai guda bakwai da duk abin da yake cikinsu aka gama su aka cibura su aka ɗora su kan hannun sikeli guda aka ɗauko la'ilaha illallah aka ɗora ta a hannun sikelin ɗaya ya ce to sai la'ilaha illallah ta rinjaye su duk girmansu manzo Allah ke ba da labarin wani an ja shi ana jan shi za a kai shi wuta Allah kare mu ana jan shi ana jan shi Allah ce to ku tsaya ku duba wannan a kotu takarda cikin ayyukan shi ku duba ni a cikin wannan takarda in aka buɗe takardar nan ko sai a ga la ilaha illallah a rubuce cikin ayyukan shi sai Allah ya to kuma ya lissahi mummunan ayyukan da suka kai shi wuta da wannan la ilaha illallah wa zai rinjaya ni mala'iku shi auna sai su ce la ilaha illallah ta rinjaya ya ce ku kai shi aljanna mai littafin tauhidi ce ce man haƙaƙa tauhidi yayi babu ya ce man haƙaƙa tauhidi dakhala aljannata bi ghairi hisabin wala azab duk wanda ya tabbatar da kadaita Allah tauhidin Allah zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma ba tare da azaba ya ishe ka wannan la ilaha illallah tauhidin yana hana wuta ta ci naman mutum tun nan duniya duk mai tauhidi misali annabi ibrahim kawo budu lahu bunyanan faruquhu fil jahim suka ce ku haƙa rami ku hura wuta aka hura wutar su ma kansu ba su kai ba su kusanci wannan wuta saboda zahinta aka yi majaujawa aka wurga shi sai ga shi a cikin wuta wuta ta zama tusan a gare shi ta ƙare cinta kuma ya hutu ba abin da ya same shi don ya sa tauhidi wuta ba ta cin la'ilaha illallah wuta ba ta cin zuzuci da take da la ilaha illallah tan tagariyar la ilaha illallah kana iya cewa wannan annabi shi yasa aka mishi haka a'a wanda ma ba annabi ba an mishi haka wuta ba ta ci shi ba idris al-khawlani iya daga cikin tabi'ai bai ga manzon Allah ba amma ya ga sahabbai iya a garinsu sarkin garinsu ya sa aka hura wuta aka wurga shi wutar kasa cin shi kai wata shi shi ba da ya huto daga wutar ya dawo daga yaman ya zo madina umar ya samu labarin shi sai ce na gode ma Allah wanda ya sanya a cikin al'umman manzan Allah irin wanda aka ma annabi Ibrahim shi ne suka ce babu wata mu'ujiza da aka ma wani annabi a baya sai ka samu a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani an mashi irinta saboda albarka da umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girman tauhidi kenan tun nan duniya wuta bata cinye tauhidi lokacin da mutum zai rikice to shi da wannan tauhidin shi ne mai kwanciya hankali ya fi kowa nutsu shi yasa rubuta wannan littafin wanda ne suna a rubudiyya zama gani yake ni da rubudiyya kayan mu shiga yana da kyau mu san wane ne wani ibn taymiya ya shahara ana ibn taymiya ibn taymiya ibn taymiya wane ne ibn taymiya dan me yasa aka sami ibn taymiya dan taymiya an samu ruwaya guda biyu ta wannan sunan da aka mishi ibn taymiya ruwaya ta farko shine sunan shi Ahmad bin Abdul Halim bin taimiyya an same sunan taimiyya ya ce don saboda kakan shi ɗangaren harran a wancan lokacin yankin iraq ya hoto zuwa hajji sai da ya kawo wani wuri wata region da ake ce mashi taima da suka yada zango a wannan yankin da ake ce ma taima daga cikin wata kaima sai go ta yarinya karama ta hutu daga cikin kaima yarinya ne ta burge shi je kalle ta yanzu da ya kare ya koma gida sai tar da an aihon mashi kiyamaci he kalli surar yadda aka yi mishi da waccan yarinya da ya gani a ina a taima suke cewa taimiyya taimiyya kenan diya irin yarinyar da na gani ne a wannan wurin da ake cima taima sai nasaba ta zuwa ga wannan wurin taimiyya to ita kuma kakashi ce ganin cikin jikoki shine ya ɗauko hazaƙarta ita ma malama ce babban malama mai wa'azi ba a dangana shi ba zuwa ga ma'aihiyar shi sai aka dangana shi zuwa ga ka kai saboda sharafanta da iliminta kenan ya gado ta sai ake ce mishi ibn taymiya dan wannan matar taymiya ruwa ta bi suka ce kakan shi muhammad ne ma'aihiyar shi sunanta taimiyya babban malama ce tana wa'azi tana ma mutane tana karantar da mutane sai aka nasaba shi zuwa gare ta saboda sharafanta saboda girmanta ya ke ce mishi ɗanwa ɗan taimiyya to an ahe shi a shekara ta ɗari shidda da sattin da ɗaya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 661 kina aisha karni na bakwai bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mu san yaya halin kasashen musulmi yake a wancan lokacin a wannan karni a shekara ta 661 to karni ne wanda aka ma al'ummomi suka ma al'umman musulmi taron dangi suka hauta daga gusun ga tattar sun hutu su kuma tattar ka ce musu ma bisu da ma addini ko majusawa ne su kansu da sama su suwa ne tattar sun hutu daga can sun gama da babban birni na daula ta musulunci bagdad sun ƙare da bagdad babu bagdad ta hawaii sun taho di yanki na iraq gariruwa sun amshi yankin gariruwa na sham sun amshi sai garin misira sai misira kawai ta yi saura haɗo bagdad tun kayan ayi ibn taymiya ta haɗo hidi kai a wancan lokacin saboda tsoron da suka sa a zukatan musulmai don bagdad kisan da suka ma musulmai ya huce tunanin mamata sai da aka kusan kwana arba'in ana ɓanna suna ɓanna a cikin garin garin bagdad wai ba talaka ba khalifan ma kan shi sanya shi aka yi kamar cikin bahu aka sa dawaki suna tattaka shi har ya mutu ita kanta famun tasu ta sarauta bani abbas ke sai da ya kai ana neman ɗaya daga cikinsu aka rasa wanda za a maido a bashi mamulkin da kyal aka samu ɗaya shi ma yana ɓoye-ɓoye aka samu shi jarrabawa ta kai jarrabawa wanda har ya kai suka ce sai mace tattar ta ga musulmi kauta ta mishi tashi mutum kuma ya tashi kuma ya bita saboda tsoron da suka sa a cikin zukatan musulmi kuma aka yi wannan lokacin ya yi daidai su ma turawan yamma kiristoci su ma sun taho tun daga europe suka zo yankin kenan kaga al'ummomi sun hau akan al'umman musulmi ya kai wannan lokacin wai in ka ɗauki sunayen wannan lokacin mafi yawan shi shamsuddin rukunuddin asaduddin salahuddin shine mafi yawan sunayen da ake sama yara wai wannan burin ko in an sama mutum wannan sunan yayi gwarzantakar da za ta sanya ya ceci al'ummar musulmi to wannan lokacin ya rayu malami ne ya yi karatu wajen malamai masu tarin yawa to bayan haka he zamana shi ma kanshi yana karantarwa kuma bai tsaya ba da jihadin da shi ake shi yake haɗakarwa musulmai kowa ya kama jikin shi a tashi a yaƙi waɗannan maƙiya kuma ga karantarwa da yake ga rubuce-rubuce da yake da shi aka kama aka yaƙi waɗannan tattarki tun da lokacin sharansu da yi ƙarfi gari ɗaya saura a cikin al'ummar musulmi musulunci inda ta hwada a lokacin babu wanda zai tsaye a gabansu da ke allah ya ƙayyada al'ummar manzan allah batta mutuwa ga baki ɗaya in can sun haɗi nan zaka samu wasu sun tashi daga wannan yaƙi da aka yi na ainihin jalut tsakanin musulman da tattar daga nan duk abin da suke yi na kwarjininsu na tsoron da suka sa abin a cikin musulmai ya kare a na aka yake su kuma daga nan musulunci yake abin gakinsu suna na hekai su ma suke musulunta suna shiga addinin allah kuma suna ma addinin allah aiki to wannan yanayin bi'ar da ibn taymiya bayan an samu albarkar jihadi an kora su yanzu wannan albarka sai ta baro a wannan lokacin aka yi manya-manyan malamai ibn hajar ya yi littafi a durarul kamina fi a ayanin mi'a samina manya-manyan malamai na ƙarni na takwas duka yi tarjama su ya kawo kowa tarihin shi an yi malamai masu tarin yawa sahawi ya yi addaunin lami li ahali karnin tasis ko sabi shi ma ya littahi ibn taimiyya wannan yana daga cikin manya-manyan ɗaliban shi ibn kasir wanda ya rubuta tafsiri na ibn kasir ɗalibin ibn taimiyya ka kalli dai littafin da ya rubuta ibn qayyim al-jawziyya littattafan da yi mai zadin ma'ad mai adda'u wa dawa mai ibtida'u siratul mustaqim wanda yi ilamul muwaqqi'in arabul alamin alabi ibn taymiya shamsuddin zahabi da sauransu duka ɗaliban shi duk manya-manya malaman nan duka ɗaliban shi yana da kashi kashin harda da gaugawa wajen rubutu akwai wata risala da ya rubuta wanda a wata jami'a ake karanta ta littafi ne tsakankanin alzahar da la'asar da ya zama ya rubuta shi kuma rubutun da yi ba wai zuwa yi ba yake duba littattafai ya kalli wannan ya rubuta ya ɗauko a nan a'a kawai da ya ɗora kalamfin shi yana rubutawa sai ne kare ibn qayyim da yana ba da labarin shi sai ta yi kullum zaka gan shi ka yi tunanin giya cikin tashin hankali tashin hankalin da ya samu kanshi shine an sa shi kasu saboda wata mas'ala ta ne ta fi'o an mai tambaya kan saki sai ba da fatawar da ta saba ma abinda mutane suka sani wannan sai a kai karan shi wajen sarki sai sa shi kasu ya ce zaka je ganin shi kana tunani kai zaka mishi ya yi haƙuri ya yi haƙuri ya ce kai zaka je wajen shi kai zai dinga ba haƙuri har ka fito daga wajen shi ranka yana farin ciki ya ce mu muke gani yana cikin matsanani in ka tafi wajen shi daga kaje ka hutu duk wata matsalar da take damun ka zuciya ka shi ke yace ya yi mu kowa ya yi mu duka ga baki ɗaya rayuwa mai daɗi ba abin da ke tara rashin hankali yana cikin kasa yana karantar da 'yan kasa daga waje zaka ka mishi matsalarka kuma ya warware maka yi a cikin kasan wannan littafin majmu'ul fatawa ke rubuta shi ko rubutu yake wanda wannan littafin mujalladi ɗaya sun yi ishirin majmu'ul fatawa wanda in ka ce rubuta shi zai kai ka yi shekaru kana rubuta ko rubuce-rubuce yake karantarwa rubuce-rubuce yake sai da ya kai takardun da yake rubutun ma aka hana shi ya shiga rubuta matsaloli a jikin katangu na gidan kasa don ma ka amince abin mamakin har ya kare rayuwar shi bai taɓa rubuwa har ya rasu kuma ba don bai ragaba ya yi bai so ya yi ne ba a abin da yake gaban shi ya ƙarfin wani kullum cikin rubuce-rubuce yake in ya ƙare cikin karantarwa yake in bai karantarwa kawai yana zama yana rubutawa ina rubutawa shi ne albarkar da allah ma al'umman manzan allah bayan sun kora wannan tattar da turawan da duka suka su albarkar jihadi kenan to haka ya rayu a cikin wannan gidan kasan hayya rasu wannan shi ne a gurguje ibn taimiyya wanda ake jin duk wanda dai zai ji bayani a kan sunna kawai zai ji an kawo ibn taimiyya ibn taimiyya kaza ibn taimiyya kaza to baka gane mutum wane ne ka karanta littafin shi kaji yadda yake bayani usulubin yadda yake tafiya suna muje cikin littafin shi maji in yake bayani sai fara da inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد سئل الشيخ شيخ الاسلام وعلم الاعلام ناصر السنه قانع البدع احمد بن عبد الحليم بن تيميه عن قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم yace an tambayi shekul islam shekul islam wannan kalima ta shekul islam wannan mustala shekul islam kamar mustala ne a tarihi balle lokacin daula ta mali shekul islam shine malamin malamai ko sarkin malamai gabaki daya ko sarkin alƙalai gabaki daya na daula ta musulunci yanzu wanda aka bashi wannan matsayin duk wani alƙali shi yake naɗa shi kenan kowane malami ƙarƙashin shi yake kama matsayi ne wanda babban sarki yake naɗawa to shekul islam wane ne ba zai sauya shi ba tana yiwa sai ya rasu ko kuma ya canza shi da wani to an yi shekul islam masu tarin yawa ibn hajar ma ya rike shekul islam a lokacin yana da rai ƙari ibn jama'a ya rike mashikatul islam suyuti shi ma ya rike shekul islam amma shekul islam yanzu daga an ce shekul islam babu sunan wani da zai zo in ba ibn taymiya kene ya zama wannan suna ne kadai na ibn taymiya daga an ce shekul islam kan sunan wani ma ya zo kanka wane ne ibn taymiya kamar yadda in an ce imam ahlus sunna wal jama'a ba wanda zai zo in ba ahmad bin hanbal ba to shi ma haka ibn taymiya daga an ce shekul islam ana nihin wa ibn taymiya ya ce an tambayi shekul islam alamul a'lam malamin malamai nasiru sunna mai taimaka ma sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ci nasara wa qami'il bid'a mai ruguzar da bid'a shine ahmad bin abdul halim ibn taymiya an tambaye shi game da Allah da yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku duba wannan littafin dalilin wannan aya ya rubuta shi ga baki daya fasarar wannan aya ce ku duba in ba kahin hankalin mutum da aya daya ya rubuta littafi ɗalibin shi ibn qayyim littafin da ya rubuta madarijin saliki baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalilin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya rubuta littafin sun kai mujalladi wajen goma kuma duka fasarar wannan fasarar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine kawai ya fasara ruba inda aka samu malamai gwaraje a cikin tarihin musulunci tambayar da aka mashi aka ce Allah yake cewa ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku ce mai tambayar ce kamar ibada da Allah ya ce ubudu ku bauta ya ce menene bauta wa ma furu'iha menene reshika rassa na bautar wannan wa hal majmu'ud din dakhilun fiha amla yace kai dungurungum addinin kanshi iya cikin bauta ko kuma ba zai shiga ci ba wa ma haqiqatul ubudiyya ita kanta bautai kamu bayani menene bauta wa hal hiya a'la maqamat fi dunya wal akhirah shin bauta ita ce a'la mafi kololuwai maqami a duniya da lahira nan maqamin da suke cewa kamar mutum ne zai dinga kokari da bauta ma Allah sallah azumi har ya kai matsayi mai girma a wajen Allah shine makama amma zanzalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu matuƙar bawa yana neman kusanci da Allah da salloli na nafila azumi da sauransu har sai Allah ya so shi kin ya ƙara darajar shi an fauka ha shay'un min al-maqamat ko kuma ce ai a'a akwai abin da yake sama yake sama da bautai wal yabsu lana al-qawl fi zalika yace biyar bassa damu shin hudamu magana a cin haka ya fassala mu magana akan wannan tambayoyin da muka fa ajaba rahimahullah sai ibnu taymiya ya bada amsa sai ce al-ibadatu abinda ake ce ma bauta dai هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والأعمال الظاهرة والباطنة ita bauta suna ne jami wanda ya haɗa duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi daga haɗa da ayyuka albatina na ɓoye na zicci zahira kuma da ayyuka na bayyane na gaɓoɓi sai kawo misali kasala sallah wani irin aiki ne a amalar zahira ko batina ne kenan sallah ta ƙunshi a amalar batina kuma da amalar zahira akwai kushu a cikin sallah shi kuma aikin mine ne aikin zuciya akwai sujada shi kuma aikin menene aiki na zahiri wazzaka da zakka aiki ne na na zahiri wasiyam da azumi wal hajj da hajji wa sidqul hadis gaskiya wajen zance wa ada'il amana da bayar da amanar da aka ba mutum wa birrul walidain da yi ma ma'aihuwa biyayya da kyautata ma ma'aifa wasilatul arham da sadar da zumunta wal wafa'u bil uhud da cika alƙawalla shi ma mi shi ma bauta ne wal amru bil ma'ruf umarni da aiki kyakkyawa bauta ne ya ga kaya a ƙoha ya ce ma wa na ɗauki wannan kaya shi ma bauta ne wannan hai anil munkar hani ga mummuna aiki ka ayi kaza shi ma bauta ne wal jihadi lil kuffar wal munafiqin jihadin kahurai da munafukai shi ma bauta ne wal ihsani lil jar kyautata ma makwabci shi ma bauta ne wal yatim da maraya wal miskin da miskini wa bin sabil da dan hanya wal mamluk min al adamiyyin da bawa wanda ya zamanto dan iya daga cikin kinan bani adam wal baha'im haka ma kyautata ma dabba bauta ne wa du'a addu'a bauta ce wa zikir zikiri bauta ne wal qira'a da karatu littafin da mutum zai duka ya karanta shi ma shi ma bauta ne wa amsali zalika min al ibada yace da makamantan haka dukkan cikin bauta ne kinan musulmi sai in bai yarda ba aikin shi zai zamanto ba bauta ba sai in niyyar shi ba ta zamanto kyakkyawa ba zai zamanto abin da yake ba bauta ba ne ya kwanta ya yi barci don ya tashi ya yi sallah da kyau wannan barcin da yake ana rubuta mashi lada bauta ce yake ya ci abinci don ya samu ƙarhin kuzarin ya tafi masallaci wannan cin abincin shi ma shi ma bauta ne ya ajiye kanshi saboda dako duk lokacin da ake bukatar shi ya ma addini aiki wannan zaman da yake shi ma bauta ne to sai huce daga nan gaban sai ce wa kazalika hubbullahi wa rasulihi haka ma san Allah da manzan shi shi ma bauta ne iya dinga iya shagalinka suka ce ko iya yanda kake son Allah yanda kake son manzan Allah haka zaka samu ladanka wa khashiyatillah tsoron Allah ma bauta ne wal inabati ilayhi komawa zuwa ga Allah bauta ne wa ikhlasid dini lahu kyau tsarkake addini ga Allah shi ma bauta ne was sabr li hukmihi hakuri game da abin da Allah hukunta ga bawan shi shi ma zaman hakurin Allah bauta ne muna zama dai muna jira har Allah ya warware to wannan zaman da mutum yake kullun cikin lada yake wa shukura li ni'ami gode ma ni'imar Allah ma bauta ce akwai lada warida bi qada'i mutum ya yarda da kadarar da Allah dora akan shi shi ma bauta ne wa tawakkul alaihi dogara zuwa ga Allah shi ma bauta ne war raja'a li rahmatihi kamnar rahama Allah shi ma bauta ne wal khawf min azabihi tsoron azaba Allah shi ma bauta ne wa amsalu zalika hiya min al ibada lillahi yace da makamancin haka duka bauta ne na Allah yace wa zalika yace dalilin da na faɗa haka shi annal ibada hiya al ghaya al mahbuba lahu bauta shine gurin gayar da ake so a cima ta a sami yarda ta Allah abinda Allah yarda da shi yake so wal mardiyatu lahu kuma abinda Allah ya yarda a allati khalaqal khalqu laha wanda duka gabaki ɗayan halittu dalilin wannan bautai Allah halicce su kama ƙala ta'ala kamar yadda ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci mutum da aljani ba sai dai kawai don su bauta ma ya ce wa biha arsala jami'ar rusul kuma dalilin wannan bautan da bautan ne Allah ya aiko annabawa ga baki ɗayansu kama ƙala nuhu kamar yadda annabi nuhu ya ce ubudu laha malakun min ilahin gairu ku bauta ma Allah bukku da wani abin bauta an ba Allah ba wannan ayat ta zo wuri daya biyu uku wurare masu tarin yawa a cikin ƙur'ani a arafi ta zo wuri wuri har su hudu ku ubudullaha malakum min ilahin ghayr a suratul hud ta zo wuri wuri guda uku a suratul mu'minun ta zo wuri guda biyu وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومه يتي هكا النبي هود يوحي da salihu annabi salihu da annabi shu'aibu wa ghayruhum liqaumi da waninsu wasu annabawan suka ce ma mutanensu ne suka ce wa qala ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula haqiqa a cikin kowace al'umma mun aiko manzo ani ibudullah abinda sakon da suke kawo ma mutanen ku bauta ma Allah wajtanibu tagut ku nisanci tagut dan suka ce miye ɗawutu ya ce ɗawutu duk abin da ake bauta mushi koma bayan Allah kuma ya yarda ya a ce wannan abin ɗawutu duk wanda zai ce ma ka yi kaza wannan abin halal ne wannan abin haram ne alhali Allah bai haramta ba bai halitta ba to wannan ana ce mishi ɗawutu ya ce fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqata alaihim ad-dalal daga cikin wayannan mutane akwai wanda Allah ya shiryar kuma akwai wanda fata ta tabbata a kansu wa qala ta'ala kuma Allah Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani annabi da muka aiko kahinka face muna mashi wahayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah fa'abuduni ku bauta mu waƙala kuma Allah ke cewa wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'abudun Allah ce wannan ita ce al'ummarku al'umma ɗaya Allah babu al'ummar da ta zaman tuɗi ce in ba al'ummar musulunci ba babu wanda ta tara al'umma ta zaman tuɗi in ba musulunci da wannan ai shi ne yake kore maganar da suke cewa yanzu duniya a mata mondialization globalization duniya ɗaya ce komi ɗaya ne addini ɗaya tattalin arziki ɗaya siyasa ɗaya ya za a yi haka bai yiwa wannan baki ne wannan hori ne tunanin kowa daban ne amma musulunci ne ya daidaita saboda wannan daga wajen allah yake ya yi abin da zai haɗa kowa kuma a zamana wuri guda a tarihin musulunci ba a taɓa yin ba daula wadda ta zamanto kawai ta wane ce ta ƙabila guda ce a'a ta al'umma musulmi ce ga baki ɗaya zaka samu kowa a ciki shi ne wasu suka ce in ka ji an ce al'aula maman diyalization kince shi ne musulunci shi zai haɗa ɗan amurka da ɗan shin da ɗan kaza su zamna wuri guda kuma su rayu wuri guda kalkashin dokokin musulunci faƙala ta'ala allah ke cewa يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون التي يكو النباوة كتدك أبو بوا دا دا دا كما أما كي أيكي نجل سبو دني game da duk abin da kuke aikatawa masani kuma wannan ita ce al'ummarku al'ummarku ɗaya ɗaya tilau kuma ni ne ubangijinku ku ji tsoro wa ja'ala zalika laziman li rasulihi ila al-maut kuma Allah ya sanya haka bauta Allah ya lazimci lazama ma annabin shi har zuwa mutuwa ni Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma Allah har yaqini ya zo ma har tabbas ta zo ma tabbas ita ce ita ce mutu wa abudu rabbaka hatta ya ati ya kada yaki Allah ya ce ka bauta ma ubangijinka har yaqini ya zo ma har mutuwa ta zo ma wa bi zalika wasafa malaikatahu wa anbiya'ahu fa qala ta'ala yace haka da haka Allah ya siffantar da annabawan shi kuma ya siffantar da annab da mala'ikan shi sai Allah yake cewa وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون Allah ce na Allah ne abin da yake cikin sama da ƙasa wanda suke wurin Allah babu wanda yake girman kai game da bautar Allah wala yastasirun ay la yusibuhumul kalal wat ta'ab ba su gajiya gajiya ba ta kama su don bauta Allah yadda zaka ci abinci to su haka bauta Allah mala'ikun Allah shi ne abincinsu kuma Allah yake cewa innan lazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun Allah ya ce waɗanda suke wajen Ubangijinka ba su girman kai game da bautar shi suna ma Allah tasbihi dare da rana kuma suna ma Allah sujjada wa na'ata safwata khalqihi bil ubudiyya kuma Allah ya siffantar da zababbun halittun shi da kasancewar su bayan Allah قال تعالى سي الله يجي أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا yace wani ido ne wanda wa yake sha ibadullahi bayan Allah bayan Allah kenan mai bauta ma Allah suna bubbugo shi ya bubbugowa sai Allah ce wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna wa iza khatabahum aljahiluna qalu salama Allah ce wa ibadur rahman bayin mai rahama dan me yasa Allah ce musu bayin mai rahama dan suna mi dan suna bauta mishi allazina yamshuna alal ardi hauna wanda suke tahiya a doron ƙasa haunan a tsuwa da tsanaki wa iza khatabahum aljahiluna qalu salama idan waɗanda suka zamanto ba tsari gare su ba suka musu gatse da su ce salama zamna lahiya walamma qala shaitan lokacin da shaitan ya ce رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين سألني دامشي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الله يجي لوكتين da shaidan ya ce ya Allah bima agwaitani Allah hallakar da ni da kai dalilin hallakar da ni da kai ni ma kuma zan zayyana ma bayanka a doron ƙasa kuma hina hallakar da su ga baki ɗaya amma hicayi sai dai bayanka mukulasi na zaɓaɓɓu shi ne bayyan da na iya da su Allah ya ƙara tabbatar mushi inna ibadi bayuna di masu bautata kuduba masu bautata kenan kariya daga shedan shine bauta Allah bayuna laysa laka alaihim sultan bakka da karhi akan su bakka iya musu komi wanda kawai zaka iya tabawa sai wa'inda suka bi ka cikin hallakakku wa ƙara fi wasfil mala'ikati bi zalika Allah yake cewa akan sif da ya siffanta mala'iku da wannan bautai wa qalu takhazar rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الله كتي سكي تيوا ai Allah mai rahama yana da ɗa Allah ce sarki ya tabbata ga Allah wa'inda suke wurin shi bayu ne mukuramai masu karamci la yasbiqunahu bil qawli ay la yukhalifunahu bisu saba ma magana Allah wa hum bi amrihi ya'malun su duka wa'innan mala'ikun da kuke gani da umarnin Allah suke motsawa suke aiki Allah ya san abin da yake tare da su gaba da baya kuma ba su neman ma wani ceto sai wanda Allah ya so kuma su ma mala'iku ne masu matuƙar tsoron Allah manzo Allah ce na ga mala'ika jibril a gaban Allah kamar tsimman da rana ta kodar da shi a yaddi وقال تعالى الله كتوى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وأدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا التي سكتيني رحمة يا ركدا التي والله كنزو دببن مغنى maganar da sama ta kusa ta rufta ta haɗu ƙasa ta kusa ta tsage haka duwatsu don ana kiran ma ana dangana ma Allah da wala babban magana ce mutum ya haɗu ma da bakin shi bai dacewa Allah ya rikida saboda da neman ɗa shahawa ce bukata ce mutum yake ko to yanzu a siffanta Allah da wannan abu Allah ce duk wanda yake sama ko ƙasa sai ya zo ma Allah yana bawa ya so ko bai so ba musulmi yake ko ba musulmi yake ba ya so ko bai so ba he ya zo ma Allah a haka nan ke Allah ya ƙididdige su ɗin bayan ɗaya san kowa wane ne Allah ya san kowa kuma kowa zai zo ma Allah shi kadai tun nan duniya kowa mutum zai je ma Allah shi kadai suka ce kabari shine manzila ta harko mataki na harko na lahira ya mutum zai ta yi shi kadai zai ta kana babu wanda zai ce wane muna tare da shi nima a gama mutai tare a kowa shi ɗaya zai ji kuma ranar tashin iyama kowa shi ya tsaya a gaban allah shi kaɗai ba mai mai fasara waƙala ta'ala an masi allazi du'iyat fihi al-ilahiyya wan nubuwa allah ke bayani akan annabi isa wanda ake kira mutane suka maida shi allah wasu suka maida suka bar shi matsayin annabi wasu suka ɗauke shi matsayin allah Allah yake cewa in huwa illa abdun an amna alaihi waja'alnahu masalan li bani isra'il Allah yake shi wa annabi Isa da kuke gani bawan Allah ne ni'ima Allah ce ta hau kan shi muka mishi ni'ima ba Allah bane ba ko muka sanya shi misali ne ga bani Isra'il in kuna mamakin annabi isa an aihe shi ba tare da uba ba to ku duba baban shi annabi adam bayyada uwa bayyada uba haka allah halitta shi wanne hi mamaki annabi adam ko to me yasa ba ku ɗauki annabi adam ba dan allah subhanallah ko ba ku ɗauke shi ba allah ko a ɗauki annabi isa wannan matsayi ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل هكا من زن الله كيتوا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم من زن الله تكشيد كوان دي يبين كوان دي من يبان yanda yaban da mala da annabi da nasaru kiristoci suka ma annabi isa ka shedi ka kuma wallahi babu abin da yake yanka mutum kamar yabo babu abin da yake hudda mutum daga tauhidi ya hudda shi da cin tauhidi ya kai shi zuwa ga bid'a kamar yabo yaban annabi isa sai ya kai shi har suka wasu suka ce shine ma Allah duka wai dan a ɗaukaka darajar shi a gwada ya fi kowa wasu suka ce a kai dan Allah ne ma shine gata shine ma Allah aka huce ana daga ɗan annabi aka zo ɗan Allah ne wasu sai kai shi ma shi ne Allah shi ne manzan Allah yake ma musulmi hannunka mai sanda kakkumin irin abin da aka ma annabi isa ku bar ni ni bawan Allah ne annaba Allah in kuna yanzu ma ka ji wasu waƙoƙin da za a yi na yaban manzan Allah wallahi in ka ji abinda manzan Allah yake kashe da ne kakkuyin kakkuyin shi ne to wani yayi ya yabi ba ma manzan Allah ba malamin shi ya ba sai kawo shi ya siffanta shi da siffofi na Allah ta wannan kauce ma hanya ne yadda manzan Allah yake cewa sai ce inna ma ana abdun ni bawa ne in kun zo yabo na ku ce min abdullahi wa rasul ku ce min bawa Allah ko manzan Allah wa ya hana yabon manzan Allah ba wanda ya hana an yabi manzan Allah a gaban shi ya hudda rigar shi ya ba mutum wanda ya zama tudidi wa ne bai kauce ma ba shari'a eh haka ne ya ce wa inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam saifun yustada'u bihi مهند من سلوك الله مسجود da sauran irin wa'innan wanda suka zamanto ba su kauce ma ba shari'a amma duk abin da ya zamanto ya kauce ma ya daga matsayin manzan Allah har ya kai shi kusan Allah to wannan duka ya zamanto haramun ne haramun ne wa kanna atahu Allahu lil ubudiyya haka Allah ya siffanta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da bauta bawa ne fi akmal ahwalihi cikin dukkan halayen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ni Allah ya ce a cikin suratul isra subhanallazi asra bi abdi sarki ya tabbata ga Allah da yi isra'i yayi tahiyar dare da bawan shi wa fil iha a wajen bayanin wahayi Allah ce fa'auha ila abdihi ma auha sai ma bawon shi wani ne bawon shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tunda Allah ya ba manzan shi siffar bawa kenan wannan abun bugun kirji ne shi ne wani sha'iri ke cewa ya ce don farin ciki na kai in yi kaza in yi kaza kawai don na ji duhuli ta ta ƙaulika ya ibadi wai shigar da na yi ƙalƙashin haɗaka da Allah ke cewa ya ibadi ya ku bayuna Allah shi ne sharafi ga duk ɗan adam ya ji Allah ya ce mashi ya abdi ya kai bawa to manzan Allah aka ce mashi fa'auha ila abdihi sai wahayi ga bawan shi ma auha wa fi da'awa a cikin roƙo ko kira da manzan Allah yake yi Allah ya ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada Allah ce lokacin da bawan Allah ku duba mi Allah ce bawan Allah ai sunan baban manzan Allah ne abdullahi ko amma kuma hi Allah ƙara mimitawa abdullahi bawan Allah ya du'uhu lokacin da manzan Allah ya tashi da dare yana roƙon Allah ko yana sallah me suke cewa kadu ya kunu na alaihi libada sun taso sun yi cincirundu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan suka ce zai ɗauki aljannai ne sun zo da dare suka ji manzan Allah na kiyamale na sallah aka yi taron dangi aka zo ana ji kuma banda haka su ma mutanen makka hakan suke zau a yi taron dangi a zo a ji abin da manzan Allah zai ji wafi ta haddi a yanayin gatsi da Allah ma mutane Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakkar abinda muka sabkan mawa bawon mu wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce fa'atu bi suratin min mislihi ku kawo sura ɗaya tak ne kama da sura Qur'ani wala tunda aka sabkar da shi har yanzu duk iya larabcinka wala baka isa baka ka sura mai kama ma da suratin nas karamar sura ma inna atayna kal kausar kawo in ka yi an jarraba babu wanda wani ya jarraba yana da ilimi mai tarin yawa ɗaliban suka ce kai ma i yi mun abin da zan dinga karanta sai ce to an ƙare karatu a bar ni in zamna ni kaɗai in yi tunani da ya ɗauko an baka shi ma ƙura'ani imuraji a shi ka kwaikwaya sai ɗauko yana karanta yana karantawa ya ga tsarin ƙura'ani shi ma yi da ya zo ma'ida daga nan ya tsaye da aiki ya hoto natija sai ce masu to tsa ku ji wallah babu wanda zai iya wannan abu suka ce ya aka yi ce aya ɗaya ta tsida ne aya bai ƙi da sata ba ma Allah ce ya ayyuan nasu يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم daga nan ya tsaya bai yi da sai sai aya ɗaya na zo kanta ta yi bayanin halal ta yi bayanin haram ya ce wannan abubuwa in na ce bayanin su zai sai in rubuta littattafai a kan ba a rubuta ko ana rubutawa ibn qayyim ya rubuta akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fasarar ta ya rubuta littattafai tace dan haka babu zancen wani ya kwaikwayi qur'ani babu wanda ya iya Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in yanzu ku yin ba to har abada babu wanda ya isa yi irin wannan abu kenan da izinin Allah ya matsaya a wannan gaba ganin lokaci ya yawa insha Allah Allah ya kai mu sati mai zawa kenan sai an ci gaba zawa ah